Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha bakwai da wata Rajab hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar shi ma sha bakwai ga watan ɗaya dubu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta juma muna karatu a wannan littafin da gamayyar mawallakan suka ba shi taken alhuyuru wa ma yushiru wa yumnahu minha ada adar saye da sayarwa abinda ya tara ya zama shari'a ko abinda shari'a ta ba mu dama ko ta halatta mana da kuma abinda ita shari'ar ta haramta mana yana ce shari'a ta hannun a shari'a Allah da manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune zan ce wannan abun ya halasta wannan kuma bai halasta ba to darasin da ya wuce shine kamar darasi na 26 wanda ya zama 27 wanda ya zama darasi na 28 sannan mun fara fasali na ƙarshe wanda yake magana kan tafsirul silai wal baza'i sanya wa kaya farashi ana kayyade farashi a ce wannan abun an mace farashi kaza saboda haka shi ne sayarwa a kasuwa ba zai wuce wannan farashin ba sannan wanda za a saya a hannun shi ma ba zai tura shi sama da haka ba shi ne bayani ya kai mu har inda shari'a ko nasoshi na shari'a kamar yadda malamai suka fahimci sakon da ke kan cewa ba za ka iya yin hukunci kai tsaye na cewa wannan kayya da farashin na price control haram ba ne mutalakan kawai ka kashe shi sannan ba za ka iya halatta shi ba kuma mutalakan a ko waɗansu abubuwa da za su iya kewaye sai a kalli misalin yadda za su iya tabbata ko yadda za a iya kone su ko kuma mafasin yadda za su iya tabbata ko yadda za su iya kore su to daga nan da ga wani hukunci da baya idan a ciki akwai tabbatar da masalai da kuma tunkuduwar kanna to za su halattawa kamar yadda bayanin ya fara gabata kuma yau za mu zuwa su musamman daga cikin maganar mai kyau da al'alama da wani kayyar jam'iyya ya yi kuma akwai buƙatuwar wani lokaci hukuma ko gwamnati ce za su iya yi lura da amanar waɗanda ke hannun shi shi gaba daga cikin manyan al'amuran da ke kan shi wanda ana da su ne ma suka sa yake zama abin sosai musamman a dajira shi ne tabbatar masu da wasu alkulliya na hamsa da kuma tabbatar masu da almasalihu da amma kai da ma almasalihul fardiyya da kuma tunkuɗe masu almafasil amma almafasil alfardiyya duk wani abu da zai musu maslaha lallai ya tabbatar yayi duk abin da zai zame musu matsala a kauce mai idan ya buga ya ga ba zai iya tabbatar musu da maslaha ba ba zai iya tunkuɗe musu mafsada ba ko wata barna mafi sauki a waye gari kawai ya rubuta takardar ajayi ta kasashen turawa ma da ba su da manufa suna yin haka kawai sai a waye gari har firaminista ma kawai sai a waye gari ya ajayi na ga ce me ya faru sai da ya yi wani abu ne da zaki wa kasar shi dariya abun dunya kawai sai ya ajiyayi ko kuma a akwai wani al'amari da ya faru an yi wata ambaliya shi a matsayin shi na gwamna ko a matsayin shi na shugaban lardi shi bai iya wani abu da al'umma za ta samu sauki ba sai yanzu kamar bari a je wani yanzu kuma in ka ce wa za a ba wani ce maka shi bai faɗa wanda za a ba ba shi dai ya aji ko kuma da ke kan hutun da ba za a zauna ba shugaba ba ku tabbatar da an yi na imam an kafa wanda zai zama shugaba to da mu tashi وقال الإمام وقال الإمام ابن القيم كو ما da yake cewa kada da imamu ibn al-qayyim al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya wannan maganar ya kawo ta wasu daga cikin wallafe-wallafe ko malamai na koro ta a cikin rubuce-rubucen kamar wannan maganar ya kawo ta cikin shi da lamu da muwaffari a sabbin alim wani bakan damar littafi ne da kamata ne duk wanda zai jagoranta al'umma ya karanta littafin sannan kana wanda yake alƙali kuma ko kansila ya kamata a ce ya sauke littafin mujallade takwas ne suna nan yi bugun da ake yi in ka ɗauko tsohon ko kuma mujalladi hudu ne ko duk wata cikin wata hudu ta gama ko ta ba wani malami sanar da na rabin shekara ya haƙura ya koya maka sai ka ci riba ai idan aka je lahira sai za a go kana wasa bai ka fasa littafi a hannun dama amma kai ta zara lahira kuma baka san a ce ka za ka sai baka sani ba to baka sani ba kan koma kafa ibn da sayyin mun sha faɗe ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya bayan rasuwar malamin shi da kamar shekara ashirin da biyar ibn taymiya kan harrani kenan yana da littattafai da yawa to shine Allah ya miki rahama yake cewa an batta ta'iru amma yanke farashi price control kawai wata gwamnati ta ta fito da ce kaza za su yi shi kaza za a ciyar da shi kaza kaza ma za su yi shi kaza za a ciyar da shi kaza kaza ma kasashen da yawa a yanzu haka kasashen duniya suna yi hatta kasashen larabawa da za su sun fi mu fahimtar addinin suna yi ko da mace da musulunci suke ba ba dai sukan tuntuɓi masana za ga sun ke sa wata kasar idan ka je bayan shekara goma ka koma sai ka cimma farashin da ka bari na kaya in an samu ƙarin gida sabon fasan ne ko can fasan kamar misali kasar misira sukan kalli dala a matsayin kuɗi ɗan albarka a wani lokaci amma wani lokaci sukan kalle ta a matsayin hodar iblis da sun an kara suka ga za ta harjita masa farashin kuɗin kawai sai aka kafa doka ce duk wanda aka kama da dala gidan yari kawai in ko kai dan waje ne jirgin da ya kawo ka shi zai koma da kai kuma ba ko kuma ba fita ba akwai kotun da fili gidanka nan take a yanke maka hukuncin daurin shekara biyar kuma karatu ka zo yin digiri na shekara hudu sai ka gama digirin da shekara ɗaya a cikin ka sai ka za ka da sun sa dokar za ka iya kasa yan can da ke suna waya wani in za ka dokar ka ɗauko dala to idan an sa doka cewa kwata-kwata kar a ga dala duk cinikin sai ga daga ke ƙasa sai a ɗage dokar sai ta dan fara da kowa in ta ji ba a cine masa ba sai ta dan biyo shi amma ka ga mu nan warka kuma a ran kiɗi na ake masa komi da yi za ka ji ana dislike komi da ita za ka ji ana dislike sai za za zo gwamnati da kanta shugaban kasa ya je majalisa yana gabatar da budget ya ma yi kuskure ko har ya ce can ba ta goma sha ɗaya ne ko ta goma ya ce bai rike sanin na nawa ba ne ma aka yi maza aka tambaye ko aka yi mai dariya na ga ɗan ganda na sunan wani gwamna ko wai lady ya ka ce ya to kaga ya riga ya ce dai amma akwai an gentleman ya ce to an gentleman Gwamnati, wajen san kowa ne. A duka ya turin kiri kuma shi ne kiri za a yi kila. Ya rage ya ya wannan daraja taro alhamdulillah. To, ba da mu da hausa ake ba. Ko ya aka ya gane? To, kuma ce akwai yan baiwa. Shi da yan an zo maganan ne. magi daga makin ake sai ya gane shi aini to su haka suke sai ga farashin yana tafiya gwargwado ana sa mashi ido abubuwan ba sa hawa yadda ya kamata yace an matafi amma yanke farashi fa minhuma huwa zulmun muharram a cikin shi akwai wanda zalunci ne karara kuma zalunci ne haramun sai dai ku ne halatta su yi ba ƙungiyar 'yan kasuwa bai halatta ta yi ba wannan an ce bai halatta su yi ba bai halatta su yi shi kai tsaye ba bai halatta su yi shi da dabara ba kamar da bayanan da suka gabata a satin da wuce suka fasa bai sannan gwamnati ma bai halatta ta yi ba wa min kuma huwa adlun ja'iz daga ciki kuma akwai wanda yake adalci ne na halal halal ne gwamnati ta shigo ta yi ruwa ta yi tsaki a yanke ma wasu abubuwa farashi a yanke ma wasu abubuwa farashi kamar da shi ke nan sai zuwa ce to motoci da kayan gyaran su da waye sun yi tsada sai kawai a kafa doka a ce to duk wani mai rike da mukamin gwamnati kada ya hau mota ce yan gida ko da titul ake a gidan sai sa ta a titul da sai ga kawai kayan za su ta sauka kawai yan gida za a kuɗi lokacin su baban gida kaga aiki zuwa ita ce ita ce motar gwamnati ko da jami'in gwamnati da gwamna da waye su suke hawa kasashen turai ma za a ga motocin ba abin alfahari ba ne na gwamnatin najeriya ta turo wani hoto irin tana mana kwaɗe lanka kenan ta fito da ta makaranta a kasa sai ga firaministan kasa shi ma a kasa gefen shi har ta kai shi ta ce tana so su su ɗan yi hoto ya ce masa da sauri yake yi suna tafiya ta ɗaga waya ta yi hoto. Prime Minister, inda mu nan kuma ‘yan ƙasan ba sai a muka yi. Aka ja ma ƙasa za ta, to wata rigo goma da ana kira su masa, wata rigo minan kulla bana. To amma ka ce a ƙasa, akwai hoton gwajin Brown yana Prime Minister Ingila, a jirgin ƙasa na haya yake zuwa hoto. ya zo ya shiga jirgin kasa ya shigo ba kujerar da za a zauna talaka duk sun gan shi ba wanda yi ke ba shi kujera don shi ne cif sabon na kasa shi ne ya kamata in yana kan kujera wani talaka ya shigo ya tashi ba shi sura ka haka ya koma inda ake ajiye jaridu a jirgin kasa ya rika ɗaukar jarida yana karanta don jingina da wurin har aka da inda zai sauke sauke shi ga wuce duk da dai har ne ne kaga kana hisabi su zai zo da sauki zai samu gajeren layi amma za ka ga munan ina abin da ga hatta na tabuwar hankali kwanye kwanye da gaske ne sati kudin Najeriya kawai ake haka a baki misali ya fito daga kauye ashasa akbara ya mutu ya kai jini ila sama min al-su'i wal fasari amma cikin shekara biyu sai ga ya da gidan biliyan biyar karata ya kai ya koma kauyen ya zama dan majalisa a ba shi ofis ya ce ga gidan gwamnati shi yake so ya zauna sai ce shi ba zai zauna ba wai ya mace zo kai dan talakawa sai ce ya ce ka ya nemo haya wancan gidan da ya tafi kuɗin ku ya gina shi zai ɗauka ya ce ya samu gidan haya duk shekara gidan ɗari dama ba a gidan yake ba sai kai kuma a rika biyan shi kudin haya har tsawon kenuwa sun da kawai da mutum ya tara da hankali ba akwai lahira ba a ce lahira sai za a nage to a buzan haka buzan karka karba karka karba na dama ce shi ma muke nan na bakwai a musulunta a tarihi an ce kare karba ba na miliyan bakwai na karba na biliyan bakwai ke na biliyan bakwai a majalinta in ma an mutu wannan fannin ya ce to gaskiya a cikin sanya farashi akwai wanda yake adalci ne kuma halal ne mutum zai gwamnati za ta iya sawa sai a yanke farashin ababe sai al'umma sai ta samu sauki fa iza ta zammana zulman nasi idan ya kunshi zaluntar mutane وإكراههم بغير حق da tilasta musu sayar da kaya ba tare da haƙƙi ba alal bai'i ga saye bi samanin layar zauna da farashin da bai masu ba aw mana'ahum mimma aba Allahu lahu ko kuma sanya farashin ya hana masu cin gajiyar abinda Allah ya halatta masu fa huwa haram ya zama haram saboda asali shine a bar al'amura da kaya su nemo wa kansu farashi shine asali kuma ka'ida ita ce gwargwadon yadda ake da bukatar kayan gwargwadon yadda za su rika shiga kasuwa kamar wasu kasashen da aka ga tsarin da suke yi shi ne sanda ake da bukatar kaya sun fi arha saboda ne an fi ɗibo su a fito da su gwargwadon suka yi yawa a kasuwa gwargwadon da ake sauki ko da akwai bukata gwargwadon yadda ba ba a da bukata gwargwadon da za su yi arha ko da yan kaɗan ne amma ka nuna Najeriya galibin haka ce tumatir da kanna ya fi tsada tare da cewa an fito da shi wanda a lokacin ya kamata ya arha saboda kowa ya fito da rai rigar sanyi lokacin sanyi ya kamata su kowane lokaci arha saboda kowa ya fito da ita zai sayar lokacin zafi sai ce muguwar tsada saboda ba kowa zai siya ba za ka kana da sayar rigar sanyi sai ka bari ta fara sanyi ya fara tsanani sannan sai ka je sai ka siya saboda kan shagon akwai can ma akwai can ma akwai can ma akwai sabanin a Najeriya sai ce matukar a ciki akwai tilasta wa 'yan kasuwa su sayar da kayan su ba da farashin da ya yi masu ba na ce farashin da ya yi masu farashin da za su iya samun riba ko kuma a hana masu wani abu na haƙƙinsu su suke da haƙƙinsu sa farashi ko a basu tsakanin su da kasuwa da kuma mai sayi saboda riba a cikin kayan sayarwa ba mutum ke yankewa ba kamar yadda Annabi ce nan za ku da musa iru aka shi ke sanya farashi da haka sai ya daga wani magabata da dama sun yi kuɗi sun wadata da hada-hada ta kasuwanci ka duba tabaka ko tarihi ka duba cewa na da duba na da tarihi magabata da dama inda suka wadata kuma suka sami dukiya saboda hada-hada ta kasuwanci Jami Sauri ya yi hada-hada ta kasuwanci daga sauran ya ce in dai haka ne fa huwa haram wannan price control gaskiya ya zama haram wa idza tadammana al-adla idan kuma ya kunshi adalci bainan nasi a tsakanin mutane mislu ikrahihim ala ma yajibu alaihim misalin tilasta wa mutane da aikata abin da ya wajaba a gare su min al-mu'awabati na daga yin musaya ma'ana na daga sayar da kayan su da zamanin misli da kudin da ya daidai da kayan wa mana'ahu da kuma hana su min ma ya harumu alaihim daga aikata abin da ya haramta a gare su min akadin ziyadati ala iwabil misli na daga karɓar tsari a musayar tamka ko misalin kwatankwaci aka fahimci za su rika sayar wa mutane da muguwar tsada riba mai wari a daidai gabar da al'umma ke cikin kunci to idan gwamnati ta shigo ta kayyada farashi ko huwa jahil wannan ya halatta bal wajib wani kayyim ya ce kai ya ma wajaba Allah ya ma wajaba duk da ma gwamnati ta shigo sai haka so da al'umma ta samu sauki ta rayu sai na umar yana da siyasa sai na muawiya ibn abi sufyan wanda ya zo daga bayan shi shine khalifa na farko a daular mulkin umayya yana da irin waɗannan siyasa din su harun rashid su ma suna da irin waɗannan siyasa din sai a daular banu umayya haka in ka je daular banu al-abbas su ma suna da irin wannan siyasar sai ta ta kalla sai ka ga daula ɗaya ta mana idan sarauta ɗaya sun daɗe suna mulki yanzu daular banu umayya sai da suka shekara casa'in da uku suna mulki amma wannan adalcin shi ne sirri ai ba wata laifi ba ne suna kurakurin su sai abin da hajjaj ya yi rigimar su ibn al-ashad ko ibn al-ashad rigimar da duk kisan kan da aka yi duka tobarar da wasu suka riƙa yi amma kuma da yake suna kamantawa kuma suna adalci ba ka duba yadda mulkin ya nade ita ko daular banu al-abbas al-abbasiyyu al-awwal wa al-abbasiyyu al-thani thani sai da daular ta shekara ɗari biyar kusan da saba'in gida ɗaya ke mulki sai zuwa ɗari biyar da wani abu sannan daular ta fadi kuma daga cikin silar faduwarta shine zalunci an gano akwai zalunci amma waɗansu a baya fa za su yi ƙoƙari duk iya abin da za su yi al'umma za su taimake ku za a gaya za a yi kuɗi su shiga cikin hannun mutane eh bai dace ba gwamnati ta ba da kuɗi a kyauta ko ce gwamnati ta ce kowa ya kuɗa kan ko sai ta saba kowa naira miliyan ɗari ɗari wannan gwamnatin mahaukaciya ce ta kashe kasar kenan amma ta kirkiro wasu hanyoyi da za a ba mutane kuɗi kawai sai ba ce to eh biyu a professors readers senior lecturers na kowane faculty ina manyan littafan fannin su da ke to ba su na ce a kowa ya ɗauki ɗaya ya fassara mana zuwa hausa da ya rage zuwa yarabanci in ka ɗauki littafi ta ce duk shafi ɗaya da ka fassara naira dubu biyar in ka ɗauki littafi mai shafi dubu ɗaya miliyan biyar kenan in ka iya gamawa a sati dai ka zo a duba a baka kudin ka sake daukar wani a baka to kaga ta bangaren kudin da su kuma shi ba abin da aka baki ba kuma littafin da su ke yi a dawo bangaren manoma a yi kaza yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike duk siyasar da ya rika gudanarwa lokacin da aka ta kaibar da yaki yahudawa ne ke da gonaki ga kwarewa a noma ga kaza ga kaza wasu sabai da wasu musulmi suka yi yunkurin da tarsa a karɗa gonakin a ba mu sai ba za mu iya ba za mu shiga yunwa al'umma ta za ta shiga yunwa waɗannan yahudan sun fi mu iya noma abinda za a yi gonakin su ne kuma aka yi sa'a su kuma yahudan sai suka zo suna makiya sun yadda an ci su da yaƙi sun yadda an kwace gonaki ala ra'atul aini sun sallama amma abinda suke roƙo shine a ba su hayan gonakin shi kenan kada yake to shi kenan ku je ku noma duk abin da ka noma ka ba mu rabi ka rika rabi amma kai zaka sai kai ba ka nufe shi aikin gona ka ta kamu suka yi ta murna suna godiya da kaka sai ga ta ke shigowa da abinci yasa da an fahimci za a yi yunwa sai maza a buɗe su sun gwamnati a mudubin gwamnati sai ga al'umma suna ta samun dukiya ko kuma gwamnati ta ce duk wanda ya kai shekara hamsin za ta yi mashi sassauci subsidi na kashi ashirin da biyar cikin duk abin da yi a Najeriya. Ko maka zai ke za a cire ne sixty percent. Da ya kai shekara hamsin da biyar za a cire mashi kashi hamsin. Ya kai shi sittin kenan a hamsin da biyar. Ba da ya in ya kai hamsin da biyar a cire ne kashi arba'in da a twenty five percent. Da ya kai sittin sai a ce komai zai siya a ƙasar. kashi hamsin zai biya man fetur nawa ta ce lita dubu daya ta ce bayan na kai sittin da kati na in an sa katin sai ya rijin sai a ce maka ɗari biyar biyar duk da yan Najeriya wani zai ta siyarwa zai ta siya a darka yana kai amma kuma in ka ga an yi haka ba a yi ma kowa ba ne kuma aka kawo mutum da ya nuna shi inda ake nuna yan daba a police station ga wani mai shekaru sittin mara kima dan gidan suwa na dawa ne babban dan shi ma'aikaci ne a ABU ma'aikaci ne a ina ne a ina ne ya'ya su taru ta kukawa bayan zama su da mutunci ana ɗaukar wannan kai in inda kai masa ya biyu kafin ka kai ɗari kowa ya gyaru da mutum ya kai sittin sai ce duk abin da zai siya kashi ashirin da biyar zai sha in ya kai saba'in a ce komai na siya zama na gwamnati to ka ga a lokacin wata mata ta za ta yi bayan ka san gwamnati za ta kula da kai yanzu ko kana ofis ana ta jiran ka sa hannu ka hango wanda suke da taya da fatin da ruwa na dukan sun biyo can shi ba zo da ina da kafar in bayan yau ya abin nan da karkatar da shi a haya a zo a mawata ba dan kai ma ka san na bature kana zuwa to kafin ka zo bari ka kara ko na haram ne da ruwa ya dake ka a halal gara ka sha AC a haram lahira wai ta ne rabo eh kada mutum hakkin kenan wuri daga albasa sunaka bal wajib wani lokacin ma zai iya wajaba lallai masu masu jagoranci su zo su tabbatar da cewa sun sun sanya wannan kayyada farashi don al'umma ta samu sauki shine yake cewa fa mal ismul awwal wannan maganar ya ɗauko ta daga can da yake cewa idan aka ɗauki maganar rukayya da farashi za a iya raba matsalar zuwa gida biyu kamar da ibn qayyim ya faɗa to me bangaren farko dalilin bangaren yace fa mislu ma ruya anana ko fa mislu ma rawa ana kamar misali abin da an tubu ma dinkin ya ruwaito radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yake cewa kana sa'iru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam farashi ya hauhawa a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan wani abu ne na dabi'a yana faruwa fakadu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah yau ta arsa da na da za ka yanke mana farashi da al'umma ta samu sauki da dubo annabi bil mu'minina rahufur rahim fa فقال إن الله هو الغالي والرازق الباسط المستأجر Allah shi ne mai damke kaya sai su yi tsada. Arraziku shi ke azurta bayi sai su samu abin sayi. Albasiku shi ke yalwatawa sai kaya su samu sannan almusta iru kuma shi ke sa farashi. Kamar yadda a hadisin da suka fahimta a wani salamura guda biyu. Idan kaya suka hau abubuwa suka yi tsada za a ga wani mutum ya fito wai sai so a rika cewa wai kaya sun yi tsada ko kuma bai wai sai so a ce a yi addu'a Allah ya sa kaya su ko sai dai a yi addu'a Allah ya ba da abin sai eh haka ne amma hadisin shi ya ba da abin sa kenan kayan su sauka abin aroka ne a samu abin sayan abin su aroka ne amma idan suke ka tsadar kai ma ko kana da abin sayan ba sai mu zama kamar duk babu ne ko in za ka siyan biredi sai ka samu kuren ruwa don kan buhu ashirin na kuɗi sai ka yi to za ka yi zuwa siyan biredi daga kai sai matar ka sai ɗa ɗaya kila sai ka zo na biliyan kan biliyan sha biyar biliyan ba miliyan ba biliyan sha biyar suna ta kasar kuɗi ɗaya ta biliyan ɗaya suna cikin wanda kuɗin sai zuba kowa lalace sun ma koma dala yanzu gaba ɗaya kawai an aje kuɗin kasar to shi kenan haka an yi haka a Argentina in za ka je kamar nan shago kana so ka ta baka gwangwanin shuga saka da za ka je da kan buhun kuɗi hudu biyar za ka mutum ya cikin buhuna da kuɗi kan buhu hamsin a kofar gida saboda za a samu na siyan shuga da siyo madara da siyo biredi ko hamsin nan za ka tsare idan farawa yanzu su ce su da yimunin fatar buhun ta fi buhun tsada fatar buhun ki da dubu ɗaya ko amma kuɗin da ke ciki gaba ɗaya ɗari tara ne naira ɗari tara ka ga in ya zazzage sai tafi da fatar tunda farawa ne ya rage fara ke san ɗari tara shi ba a rage asara ko asara asara to kaga a roƙi abin sayan amma kuma a roƙi Allah ta yi me yasa sahabbai suka tuntuɓi annabi sallallahu sallama saboda sun san yana da tausayi to kuma shi ne yasa bai masa faɗa bai ce kun ci garai saboda ya san haƙƙin shi ne kuma ba daɗin farashi ya hau sai sa sai masu wannan karatun Allah shi ne alƙalin mai damƙe abu zai iya damƙe dukiya ya hana ta a hannun mutane zai iya damƙe kaya in karanci a hannun mutane sannan arraziku ne azabtawa in an ce arrizku abin da ake nufi da shi shine duk abin da ka mallaka kuma ya amfane ka kekenka da kake hawa shi ne arzikinka rigarka da kake sawa ita ce arzikinka gida ko ɗaki ko ɗayan shimfiɗa da kake kwana su ne arzikinka to da kowa na da irin nashi arzikin to sabai suka faɗa annabi da suka roƙe sai ba su waccan amsa da cewa Allah shi ne albashi kuma almusa'iru sai ne ce wa inni kuma lallai ni la arju ina fatar ina sa ran an alƙan ba'a in haɗu da Allah wala ya ni a haɗu da mazlamati ba wani mutum a cikin al'ummata da ke neman haƙƙin shi a kaina da cewa na zalunce shi ibn manzo Allah da sallama alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara amma yana taka tsantsan kare da lahira da haƙƙin wasu amma to nan haƙƙin suwa hakkin ‘yan kasuwa. idan ya zo ya ce eh talaka kuna da gaskiya ya ya za a yi kaya su hau kaza kaza wanda zai ba ake yanka su yana gudun kada a je lahirar sai kare da Allah a wata wani lokaci annabinka ya rage farashi ko ya kayyada farashi mun siyo kaya da tsada ya yanke farashi muka siyar muka yi asara wannan yake jin tsoro kuma ba shi ba kowa ma haka ake so ya zama ya ce da mazlafatin zalamtu hadi yau ba na so in je wani na nema haƙƙin shi a kaina bisa wani zalunci da na zalunce shi da shi idanin ko dai a jini wala malin ko kuma a dukiya sun so ake na taɓa jinin wani ko na taɓa dukiyar wani ya ce sake da kayan nasu wannan hadisin rawa abu dawud da tirmidhi wa sahabu fai da kayan nasu ya biyu na sila abu ma'anar wajen ma'amu idan yan kasuwa suna siyar da kayan sayarwarsu a bisa hanyar da ta dace bisa al'ada da kamantawa min ghairu zulmin minhu ba tare da wani zalunci daga gare su ba wakadin tafa a sa'iru sai faraki ya zo ya hau a lokaci kuna cikin sayar da kaya sai ba ku san me ya faru ba kawai Allah ya daga farashin da Allah inna Allah kula mustaqiru ko sai ka jaro farashin ya sauka in ma da kidan sai ko dai saboda karancin kayan a kasuwa wa in ma da kasaratin halki ko kuma saboda yawan halittu masu sayi yawan masu sayi galibin wannan yana taka rawa to yanzu ya ga yi fa haza ilan da wannan bai kai sako daga Allah ne daga Allah ne fa ilzamun nasu an yabiyu bi kimatin bi kimatin da ainiha tilasta wa mutane su sayar da wannan kayan nasu da wata kima da aka yanke masu ikirahun da gaira haƙƙi wannan tilastawa ce ba tare da haƙƙi ba kawai tilasta mutane ne su yi abin da bai dace ba kuma shari'a ba ta yadda ba su za ta sai a tsare sai mutum ka san cewa haka Allah ya tsaro rayuwar wa tilka rayuwa guda wiru ha bainan nas kuma ko ina kan iya samun haka rayuwa takan zama yanayi yanayi ne yau ka ci ka nan gobe ka ci ka nan sunna ce ta rayuwa ya ce wa amma sani amma abu na biyu ka fi su ayyukan ya harba bu tirai bangare na biyu da yake ya halatta kenan kamar a ce ga masu kaya ayyamta ne arbabun selai min bai da masu kaya su ci sayarwa iri yadda ake su sai su rika waya ana da kana da kaza eh to ka boye kana da kaza eh ka boye mun yi tsari cewa yau alhaji wani kawai ne siyar da katan goma ko katan ashirin ko talatin ba a rufa na bukatar dubu an je can babu ka zo da burin za ka siya zuwa kiran takan daya ka je can babu ka je can babu ka je wuri na uku babu na hudu na biyar babu kana zuwa wuri na ke ce akwai shi amma dubu talatin haka za ka fuka tsaki kuma dole ka baya to ka ga wannan to shi ne ce akwai magana a kan ya ce ma'adaunin gaskin nasu ilai a tare da bukatuwar abin zuwa ta ta bukatuwar kayan ta ta bukatuwar mutane zuwa ga kayan dole ya zama da mutane da bukatar kayan kafin a ce an yi haram ya ce in labi ziyadatin ala da kimar da ma'abuta sai dai idan tsarin da in labi ziyadatin face sai da wani tsari ala da kimar da ma'abuta ko kuma sai inda kuma da wani tsari akan kima da ta dace wa kuma yajibu alayhi bai'uha bi qimatil mithli a irin wannan yanayin ya zama tilas a sayar da kayan da kimar misalin da kimar misalin shi ne idan akwai kaya kawai tsarawa suke suka koyi suna fito da shi kaɗan kaɗan alhali mutane na da bukata to gwamnati za ta iya shigowa ta ci da sama kowa ya tsaya da kuma wani faraki a yananne wanda yake tafasa lafiya amma idan kayan mutane ba su da bukatar mutane ba su da bukatar ko kuma a kayan ba na laluran mutane ba ne suke ne yanzu sallah na matsowa yadda sallar nan ke matsowa da yan kasuwa suka yi tawaya su suka ce a koyan jazina mai kyan a to ita boyewa dama wanda ya zo shi ba zai tsadar ba amma a koye irin saturagen nan eh irin su waye guba irin su clarita ko wani yadi da aka taɓa irin su yan malaysian nan sai wani ya ce a koyi a wannan da masa mutane dan shi ne mafi yawan abin da ake dunkawa shi ne mafi yawan abin da ake dunkawa ko kuma yan kasuwa ma'auna sai suka yi waya suka ce a koya nama rakuri kar a fito da shi a sayar ta ce ba matsala a koyi amma ka koya na shanu kar koya na kaji in dai da wannan na rakuri a rike in an likita ya rubuto mana mun zuciya ya zama magani kenan yake ko mun yake ba alaihim bil wa'adi masu lisbi wa da ma'ana da tasiri illa ilzamuhum bi qimatil lisbi ba abin da ake nufi da kayyada farashi sai fi da sawun yan kasuwa su sayar da kimar da suka da ta dace ba wai gwamnati ce za ta shigo ta ruwa ta saki da kwace shagon ka ta buɗe shagon ta sayar ta tattara ka kuɗin da watsa a ba a yi ai ai duk wanda ka gani a ƙasa in ƙasar ka san me yake yana da irin kimar shi bayan kuma mai yake da yan boko ne kawai ke da kima shi roka sai da ta lokacin zaɓe shi ne lokacin zaɓe ya mutu sai a rabu amma a kowace ƙasa ta ga kowaɗanne kategori na mutane ƴan kasuwa suna da gudun wanda suke baya harajin ma da ba ake samu wani zai ce ai haka na ma'aikata ai na ma'aikata dabara ce kawai a kai dabara ce ake salar da ake ba su shine salar amma sai aka tsaro wani abu kuma sai aka cire yawa ba san da shi ba wanda da an yanke shi aka ci gaba da baka yadda ake baka kai ba ma ruwanka ya ma masa sauki ba zai ma a sai su tafi wannan kanare ya biya amma shi dan kasuwa ba shine zai zo ya shigo da kaya ya raba su a saya a samu riba wani lokacin ma gwamnati a wurin shi na kake bashi kaje gun yan kasuwa su bayar da bashi su ne rai na gwamnati rai rai na bankuna a wurin za su ci banki da rika biyawa su kaga suna da muhimmanci su sannan ma sana'un hamdi su ma suna da muhimmanci da sauran al'umma da daidaitu ta tafsiru ahuna abin da ake nufi da kayyada farashi a nan ilzamun bil adli tilasta wa mutta tilastar da yin adalci annabi alzama kullahu bihi wanda Allah ya tilasta wa al'umma da sai ta yi shi a tsakaninta wajibi ne kowace al'umma da rika yin adalci za ta samu wannan bayanai a cikin asurukul hukumiyya kuma bayanai ne da su gwamnatocin ya kamata a ce sun kiyaye wani shi ne bayanai da mana ya tara da ya kulle da yanki farashi sai ke alfatima kammalawa daga jama'a na fi adalci ta bi a hamma masa'ilin buyuri mun tattara a cikin wannan littafin mafiya muhimmancin matsaloli na saye da sayarwa wasananna amin ummahatil kufil li ahli al-ilmi mun zazzabo su mun tsuntsunto su daga mafi muhimmancin littafai manyan littafai na ma'abuta ilimi wadannan na alaiha kuma mun zo da hujja da dalili da masadir da maratibu inda muka shiru بالأدلة الشرعية دليلكم أنا الشريعة ثم حتى أجل ولا نبدأ استيعاب جميع دقائق الباقي بدا متفا da awar cewa mun yi bayanin duk abin da ya kamata mu yi bayani a babin tsaye da tsayarwa ba a wanda gaskiya mu ba za mu wannan da'awar ba to da shi kan ke cewa wallafe wallafe ko da a babi ɗaya ne kowa ya ba ne wannan yana tafsiri kai ma kai za ka iya kai wannan mara tafsiri za ka iya kai kowa da inda za ga ya fito da wani abu wanda wancan bai kalla ba ko kuma an shagaltar da shi ko an mantar da shi yace wala cewa a tashaqqubi ay tashaqqubati fusulihi sannan ba za mu yi da'awar jami bangarorin sasannin babi na ciniki ba na saye da sayarwa ba ba za mu wannan dawar ba walakin da mun tafsiri sai dai mun kamanta mun daidaita wa dokara ba mun kusantar kawai dai abin da za mu faɗa a nan wa kauka kulle da ya ilmi na ali sama da kowane mai ilimi a kowane mai ilimin kuma har ilimi ya koma ga Allah to da da mutum ya san wani abu to baki dai ne ya sani amma babukan da bai sanin ba suna da yawa قال الإمام ابن السلام al'allama ibn salam sai daga cikin bajiman malamai na na hadisi a cikin adabul mufti wal mustaf ladabi da ya kamata a kiyaye ga mai ba da mai ba yin fatawa da mai ba da fatawa yace wala na wala na da isti'a ba jami'i da ka sai dauke kada da bahu da sala ko ne mun dawo balaga na an da kabi abul hasan labari ya zo mana daga abul kabi daga al-qadi abul hasan ali ibn muhammad ibn khabib al-mawardi ahad al-musannifin ash-shafi'iyyin ɗaya daga cikin masu wallafe wallafe a mazhabar shafi'iyya yana da turkul hukumiyya yana da littafai da suke magana kan naɗa mukamai a mahangara addini ya gwamna zai naɗa kwamishinoni ya ga kuma kayan ministoci da jakadu da ake kiyayewa kana ya ce sannatu fil buyuri kitaban na rubuta wani littafi a babin saye da sayarwa jama'atu lahu masafa'atu min kutubin nasi na tattaro abin da na samu ikon tattarowa daga littafan malamai magabata wata hattu fi nafsi na wahalar da raina wajen wannan aikin wa kadaltu fi khatiri na gurbata tunanina abin da ke nufi na na shagaltar da wahalar da tunanina hatta idza tahassaba wa takmala har sai da na tsaftace littafin littafin ya cika a sai ta gama wallafa to kuma za ta dawo kai sahabi to lokacin da kake wannan ba galiban hatibu da irin kake da ba abubuwa da yawa zaka shi shisawa wanda bai kamata ba amma idan ka dawo ta hali sai ka tantance ka wanda ba bai kamata ba ba sai da na ga wannan ta littafi na to tsaka da ya cika wa kittu uqtibu bi wallahi har na kusa in fara alfahari da littafin kai ai littafin nan fa ya abi yace wa tasawwartu annani akaddu an-nasir dila'an yadi sai nayi tunani na hararu annani ni a shakkun nasi ni ne mafi tsananin itsila'an da ilimi ni na fi tsananin bukatuwar in yi aiki da abin da ke cikin littafin na ilimi ya ce haɗara ni wa ana fi majalisi a arabiya ne ina zaune a majalisi wani wurin zama da nake zama sai wasu mazauna karkara guda biyu suka da sa'adani suka tambaye ni an bayin aka dawo filbadiya suna man fatawa game da wani ciniki da suka yi a kasuwar ƙauye ana surufin bisa wajen irin sharussa ta zamman ta zammanar arba a masajida waɗannan sharussa da suke iya shiga babuka hudu lam a arinci shay'in min hajawa ba littafin da nake zuzutawa wanda nake ga abadi ne na saye da sayarwa babu abin da ban ce ba amma sai ga wasu daga karkara na ma da yadda aka yi suka yi mata tambaya wallahi da sahibin fasan amsar balanta na yin tsaka littafi na ya ce ba a tsarar su mufakkiran da hali sai na jika kai na tunani ga halin da nake ciki wa hali ima da su kuma halin da suke ciki su suna da sun zo gun bajimin madin ya je bai san komai ba shi kuma da da ne gama cika baki da littafin shi mu'tabira yace sai na lura faqala suka ce mani amma inda ka fi ma sa'annaka jawabun wa anta ta'limu hadhihi jama'a ko akara maka dawai baka da amsar tambayin da muke maka ni gaji ana ta wai kai ne shugaban wannan al'umma waya ilimi dai ba kaman ka sai sa muka riko gari kun tula sai ce masa a'a ina da amsa faqala suka ce i hallat fakultu sai na ce masu la ban da amsa ban da amsa suka ce i hantar sai tamsa aka da wani amfani kenan wan sarrafa kawai suka juya wan sarrafa suka juya wannan kuma yana nan da yawa za ka yadda ka shahara ya sa limamul kisa'i fasirin malami na kira'a da arabiya yana da littafi da ya ba shi sunan lahanu da khassa yana ma da lahanu da amma abin da suke cewa lahanu da khassa shine kuskuren da wani yayi mana wanda ba a tsammanin zai kuskure kuma ya kuskure akwai cikin ƙurra'unmu akwai hadisin zayyad sun ce wai ana ce musu asiriyat ne saboda kuskure da ya yi a karatu an zauna za a fara koya musu surat da bakara alif lam mim ya karanta zalika alkitabu la raiba fi ya karanta aka ce to aka ba shi hadda rabbe ya dawo zai ba da haddar sai ce zalika alkitabu la raiba fi kuskure ne a haka shi kai kalamul kisa'i shi ma ya kuskura yana zama a majalisar mutarjiman malaman larabci ya zo ya kai yana tashi da ya zo ne zauna ya mutu sallama suka amsa sai yake ce masu ayi shi ne suka balla mai harara suka zage shi yake karka zala zama a nan majalis ko na rufin kirki wa kiyar kana zama da su suke fata fata da shi kar mu tsara ganin kiyarka bai zuce bai ce to yaya kamata ya suka ce ya kamata ka ce ne a ayayi in ka ce ayi ita ce gajiya ba ta gangar jiki ba a kun zai kai ka baka labari ko sai ka gaji to ayi ni kenan na kuma ka iya kai faskare kai aiki ka gaji a ayi ni kenan to me yasa ya dauko na abin da ya shafi na ma'ana ya kawo hissi suka warkake shi ya ce to na gode sai ya dace ya je samu kiyaya kuma ya bi su ya je gun ma'azul harra wanda a lokacin in dai larabci ne yana cikin gwanaye a cikin duniya ya je gun kada ne guna amma da farahi a fari haka dai sai da ya zama gwani a larabci su suka kafa makarantar kufa a nahau to kaga wannan kuskure ne na al'amma a kuskure ne na fasa faduwa ta bace-bace abin nan malami kwanaki akwai wani shugaban kasar cikin kasashen laraba wannan ya zo yana jawabi irin yadda ake wa buhari dariyar turanci ko wai wani buhari jawabi da buhari ya kyauta ne mai wai wani ya zai dogon rubutu ya kurakurai a cikin lau wata wata hoton masu yan najeriya ne kuskure ba gare ya kuskuren turanci mu samu sauki ba da ya daidai mu sha wuya shi wannan shugaban kasan ya zo yana ta larabci yake cewa inna muwazzibun sai sai wasu aka ɗauki biyu ya rata ana jinjina mashi ne a ke kuskure sai wani a kusa da GABC da ya tafi ya tafi mai tawa saboda zai masa bushara ne kuma ita ana ta ihu tun kafin faɗa bushara sai aka an karanta shi sai da ta inna muwazzibun ya gyara da kai shine sai sai da irabin dukkan gaba daya yace kuskure ne dan in ya wuce da irabin za ce bai san da yake ba ABC ne dan tarihi kama da yanzu sai da yake irabin duka sannan ya koma ya ci gaba da jawabi to kaga wannan sai ce lahabul khassa wata rana hajjaj shi ma ya je ya samu eh ibn ziyad ne yake ce mashi kai ne babban malamin larabci a garin nan tsakaninka ga Allah ina magana da larabci ina kuskure to kuma ana tsoron hajjar duk ita yana kuskure yanka shi ita ya ba sai da kana babbaya za a yi kuskure ka san sai kariya magana sai dole ka rika aunawa ita kai ba wani ba da ke ma yau gyara ake su ita to da kani da Allah kana yi ita ya ina ita a wuce daya kuma a Qur'ani ba ita kul in kana aba uku wa abana uku sai gama lissafin can karshe da aka ce a habba shi haddad in sai ce a haku wanda ba zai taɓa yiwa ba a ci alawi nake to yanzu zaka ce ka ji inda kake tafka kuskura ba jinin mutum irin gwamna sannan balarabe sannan kuskuren kuma a ƙur'ani irin wannan kira ke kamar ke lahanin fasa a ce babba ya yi tuntube ya faɗi akan yi haka ko a fatawa ko a wallafa هذه واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وانا شيني ابدا يا تترى cikin wannan littafin kuma shi ne karshen abin da muka iya karantawa a ciki sai mai fatar Allah ya amfanar da mu da abin da ke ciki ba mu sanar da littafin da za a yi ba da ta ce akwai ramadan na matsowa za mu yi amfani da ragowar satuttukan sunan wani karamin littafi haka wa'azi ne na zai gina ko gida an yi samun sassan da za su iya fitarwa in zafuka ne yake da shi na abu da fara ke wani da kyau zai ba da fa'ida mai shi ya tattauna ne a kan tambihun na shi da ram ala mawasin da wani wasu matakai ne na rayuwa guda biyar na ɗan adam kama daga haihuwa zuwa shekara sha biyar daga sha biyar zuwa talatin da biyar daga talatin da biyar zuwa hamsin daga hamsin zuwa saba'in daga saba'in zuwa ba iyaka kowane mataki akwai abin da ya kamata ka yi kuma ka ci ribar wurin dan littafi ne haka na wa'azi mai kyau yana da zamu dan yin shi da sati tun da aka yi kamar sauran sati nawa shida ko komai da komai sauran sati shida tun da yau sha bakwai kaga wannan watan saura kwana sha uku sannan wancan watan sati abin ka ya zo ba abin ya zo sauran sati shida da in muka gama jami'a ya gama ciki da sati hudu in ya so sati biyu ko sati ɗaya sai mu yi magana a kan ramadan in ya so zuwa lokacin sai a kan littafin da za a yi zuwa bayan sallah Allah ku yi turki ya samu dace ku ya kuka samu wasan bisa a shirin laida illa in sha tattaruka wa su bi dai ku shirin alaikum wa rahmatullah. No.